بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يزاك من در الله دني درن بكوي غوتن جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 11 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan kuma in Allah da shi ne kaset na 771 cikin jeren gen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jinmu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithu salafiya wadda ke number 4 madarkaci road gaskale auzaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da mala albani gina don cimma manufofin da a wasa da fatan allah ida nufi allah shi mana gaba jagorance mu idan ba manta ba karatun da muka kwana muna babin kitabu fardul khums ne babu fardul khums babin da yake mana bayani na farlacin khumsi wanda mun shi dogon bayani da shari'a kan shi title din ma'ana babin kenan tarjama din kenan Imam Bukhari a wannan babin ya kawo hadisai kaman guda uku a cikin babi din hadisin farko ya kawo hadisin wato sayyidina ali cewa lokacin da ya shirye aure da nana fatima ya shirya tarewa da ita gashi ya je yana shirya zai walima ya ajara kuma zai je kawo kaza da kaza kuma ya zo da hamza ya yanka raƙuma ɗin gaba ɗaya ina fatan fanci wannan abin to wannan shine hadisi na farko da malam ya kawo a wannan babi ɗin sai hadisi na biyu hadisin da aka kissar na na fatima Allah ƙara masa da ruwa na na aisha cewa na na fatima bayan raso manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta zo ta tambayi sayyidina abubakar cewa ya ba ta gadan mahaifinta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama an fahimta wanda a wani lokacin sai manzan a sayyidina abubakar na mar cewa eh gaskiyar magana duka ɗaya na gadon ubanshi amma mahaifinki annabi muhammad sallallahu alaihi sallama na ji cewa ya ce su annaba ba a gadonsu ji haka ne jama'a jama'a suka ce haka ne su ma sun ji kai aliyu da abu kuma kun ji su ma sun ji ina fata hanfanci wani abinci to don haka ni kan ba zan canza daga taku kwara ɗaya da gaida manzan allah ke ba ina sanar gangan zan dawo ma akan wannan abin an fahimci wani abu a cikin hadisa muka cewa na na fatima ƙarshe ta yi fushi hatta ce ba ta sake magana da abubakar da umar akan abun akan wannan magana gadon ba ina fata mu fahimci wani abun mun cewa ƙarshe da ta jinya sai na abubakar ya je ya same ta sun tattauna ya nemi a ta fahimci inda ya fuskanta cewa ba fa yana ta gadon ta ne don ita mai gado cin gado a saboda mahaifinta haka ce kuma su sun yi musulunci ne saboda Allah Allah ya kawo sun bar gidajen iyayensu sun bar gonakinsu sun bar dukiyarsu duk abin da su bari saboda mene saboda addini ba zai su canza shi ba amma abubakar ya ce mata mene duk abin da kika san mahaifinki na yi da wannan dukiyar to ba zan canza ko guda ɗaya ba mai manzon Allah ke da wannan dukiya da nan Fatima ke nema shine yana ciyar da gidan shi budget na shekara guda ɗaya sannan mata 'yan mata da zaurawan banu hashim da banu muttalibi yana aurar da su sauran kudin an gama wannan sannan annabi na sa sauran kudin a cikin fi sabilillah ne sayan makamai da sauransu da wannan abubuwa din yace to wannan duka abin da annabi ke so zan ci gaba da yi ba zan dauka ni in sa aljihuna ba ko in ba ƴaƴana ko kuma wani abu da su ina fata kun fahimci wannan abin nana Fatima ka je ta tafi a cikin fushi a ƙarshe dai mun ji cewa ya ji ya nemi tattauna da ita kuma sun tattauna kamar yadda muka faɗa muku bai ba haƙiya roto a hadisi akan haka cewa sun fahimci juna da nana fatima allah ƙara masu yarda ya mafinci wannan abin to hadisi na uku da mala ya kawo shine hadisin sayyidina umar dan khattab allah ƙara masu yarda a yadda bayan wucewar so sayyidina umar allah sayyidina abubakar allah ƙara masu yarda da aliyu bin abi talib da abbas ibn abdul mutallabi ko sun zo wajen sai na umar again suna neman mene suna dai neman cewa a ba su kamar da musulmi rahoto a ba su gadon wani neman a ba shi gadon ɗansa tun da yana da gado shi ne aulara julin zakari wannan kuma yana neman a ba shi gadon matan shi da gadon 'ya'yan shi kenan 'ya'yan da 'ya'yan shi jama'a kun fahimci wani abin ko abbas yana masu cewa kun san dai ga abin da annabi faɗa dai ba a gado ina gama ku da Allah kun san da haka za ku tuna hadisi yana da tsauni shi sa ba zai maimaita shi muke maimaita da Hausa yau kun san annabi ya faɗa ka suka ce sun sani to yanzu kuma kun san Abubakar ga yadda ne wannan dukiya din a gaban ku aka yi wani suka ce sun sani yace to yanzu kuma ku zo kuna tambaya ta yace to in kuna da amma zan ba ku da sharadin za ku gudanar da wannan dukiya ta tsarin da annabi gudanar da su da tsarin da sai na abokan gudanar da su in kuyin da aka sayin baku wannan dukiya ku ci gaba da kula da ita suka ce sun yadda sai na umar ya ɗauki wannan gona ya ba su suka ci gaba da gudanar tsawon wasu shekaru sai ga shi kuma mene sun dawo su biyun suna husuma a kan dai wannan dukiya ɗin har a ruwa imma muslim ma aka da turmuzi aka samu su kalmomi da abbas ya gawa sai na aliyu waɗanda ba su da daɗin faɗa amma shi aliyu ba a samu ya wata magana wadda yake abin nan mara daɗi ba to shi ne umar yake cewa to kun ga kun zo da kun haɗa kai akan kuna son a ba ku wuce gurgurana da gonan nan na ba ku yanzu kun kun zo kuna husuma a kai kuna cewa wani kaza wani kaza ya ce in har ba za ku iya riƙe gonar a yadda annabi ya gudanar da ita ba yadda abu ka gudanar da ita da yadda na fara gudanar da ita a farkon mulki na ba to ku kyale ta yanzu in ci gaba da gudanar da wannan gona ɗin a yadda ya kamata jama'a kuna fahimta wani abu wannan su ne hadisan da muka karanta muka ce a dunkule za mu zauna mai sharhin sun sha Allahu makanta wasu sharhohi da fa'idoji da imam ibn hajar al'asƙalani fitar a cikin fatahul bari ina fatan fahimta akwai mushkila guda ɗaya a cikin babu a cikin hadisan ba ko mushkila ba akwai mas'ala kai mas'ala farko hadisin farko ko hadisi na biyu hadisi na na aisha wanda ta taimaka wa maganar na na faɗi ta zo ta nemi gado aliyu shi ma kula da abbas da su nemi gadon wannan gonaki nasu ina fatan fahimta to 'yan shi'a allah tsine masu masu rabon shirya kuma allah shirya da su sun juya lamarin wannan matsalar tana daga cikin matsaloli da 'yan shi'a suke bi suna dilmiya da dukkan musulmi ina fatan fahimta tana ga cin shubuhohi don shubha ce babu shakka shubha kun san shubha shine abu da yake kama da gaske amma ba gaskiya bane ina fata an fahimci wannan abin to suna amfani da wannan shubha din suna dilmiyar da mutane a cikin ta sai a ce yanzu yau tsakani da Allah kowa uban shi na gadan shi a ce annabi ayan shi ba su gade shi wato si shi abokarwa ya gaje shi ina fata kun fahimta suna faɗi wani abin wanda suka fara karatu a cikinsu sai su ruɗi mutane da kawo ayoyi a ƙur'ani yadda annabawa ayan suka gaje su kamar da muka kawo annabi dawud alaihissalatu wasalam suleiman ya gaje shi inda allah ce wawarita suleimanu dauda annabi suleiman ya gaji annabi dawud suka ce kaga daya sai kuma su kawo mene wa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub sai shi ga zakariya na roƙon allah bashi dan da zai gaje shi to ta za a ce ita kuma fatima a cire ta daga wannan lamari din kaga kuma a cikin zukatan musulmi gaba ɗaya suna da respect da girmama manzan Allah da iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan haka ne ce yake ko mu ne a mutane wani ya wahala akan waɗansu mutane ko wasu abubuwa za ga iyalai suna da wata kima a idanunsu a idanun wannan al'umma din haka ne ko ba haka ba yawwa to sai zama shi kanshi Abubakar da Fatima to da wannan kes din ya tsanci mai ke ne kanshi tsaka mai wuya ina fatan fahimta nan ga umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi da ya ji wasu sabon suka ji nan kuma ga bukatar na na fadima ya kuma saba bukatar ta saba abin da babanta ya karantar ita ba ta san da wannan hadisi din ba ko kuma ta san da shi ta fahimce shi ba yadda sauran sabai suka fahimta ba musamman shi abubakar ɗin kun fahimci wani abin ko ya biye mace ya saba manzan Allah sallama ya biye ya bu abin da annabi faɗa nan kuma mene a ce ya ya kuntata iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata kun fahimta da haka mene yana cikin tsaka mai wuya to anan fa in ba dan irin abubakar bane wata irin labari ya canza abubakar mai dakakken zuciya ce yana da kakken zuciya tsaye ne gam bai wasa da abin da manzan Allah ya zo da shi bai sauka ko da kafa guda ɗaya don haka sai ya daurewa ya jure ya bi manzan Allah ya ba Allah ya saba wa na Fatima akan bukatar da ke da shi ya saba wa Aliyu saba Abbas ina fata an fahimci wannan abu abin da muke cewa to wannan shine scenario yadda abin ya faru abin da aka tambaya yanzu Abubakar ya yi laifi a cikin wannan kes ɗin da ya bi abin da annabi ya faɗa ya bar abin da na faɗima ta faɗa ko ko bajinta ce ya yi na tsare addinin musulunci ba shakka ba wanda ya ce a saki abin da annabi zo da shi a kama abin da na na faɗima ta bukata wanda bata san da hadisin ba ko kuma ta san shi ta fahimci wani bangare ba ta wuce bangaren ba saboda ita abin da ke nema humusi da aka na khaibara a bata shi sai tana tsammanin humusi bai daga cikin abin da wancan hadisin ya shawo ma'ana wancan hadisin yana da faɗi ita kuma bane humusi tana ganin kamar humusi bai ciki shi kuma abubakar ya kalli mene a'a annabi ya ce ma taraknahu ma masdariya wannan ma gaba ɗaya mausuliya ce gaba ɗaya ko mene ya bari yana cin sadaka har tali har wannan humusin na ciki inda aka sami su understanding kenan ina fatan fahimta da haka farko na mataki na farko abin da ke kan abubakar da dukkan musulmi shine yin da'a ga ne ga Allah da manzansa ko da kuma ya saba wane ne ina fatan fahimci wannan abu har yanzu insha suna magana ce an zalunci na Fatima me yasa ba za su yi adalci ba mutum da wadawa suke da gadon wannan dukiya ta manzan Allah Fatima ce kadai mai gado eh ce nake matan manzan Allah dai kwanta ya basa suna da gado eh amma kana jin in sha suna cewa an zalunci matan manzan Allah kuna fahimta me yasa saboda suka ce aka za a gance to ashe ba zalunci bane hukuncin Allah ne aka zarta akan su amma sai su ware na na faɗi masu gashi nan an tande mataki matan manzan Allah suna da gado kuna fahimta abbas yana da gado ita fatima san gado dama masu gadon nau'in uku ne ina fatan fahimta guda biyu suna da farlanci ɗaya yana da ta'asibi sai na umar sai nanar fatima tana da mene nisfu ina fatan fahimta tana da rabin dukiya saboda babu wani far'i namiji zakar ballantana ta kuma asiba ita ma misali an fahimci wani abun ko wannan magana ce ta rabon gado ana fahimta akwai rubin gado akwai macin da fardi akwai asibci ko akwai asibai akwai asabul furut asabul furut kuma sukan juya wani lokacin su ya zama su asibai su ma da inda dai rabon gado hukunta ashabul furut yan wa musulmi su ne waɗanda Allah ambata cikin Qur'ani kin danan yusikumullahu fi auladikum lidhakari mislan ne. to inda Allah ke fata akwai kun ga akwai sulusi akwai sulusani akwai mene kuma rubu'i akwai mene sudusi akwai kuma mene sumuni akwai kuma nusufi wannan su ne fruit wanda aka yanka aka specify cewa za a ba wa kuma kowane wato bayani mai faɗi ne gaskiya to ita na na fatima tana cin asabul fruit a cikin wani abin tana da mene tana da nusufi ina fatan fanci wani abin tana da nusufin dukiya da a ce ta wuce ɗaya fatima tana da ta ƙanwa koya mace za ta tashi daga nisbi ta koma nau kenan hmm nau za ta samu kenan in su biyu ne ƴaƴa mata aka bari sulusi kuma ruwi kuma to fa dama fa annabi ya ce daga cikin ilimin da ya fara bacewa kenan eh sulusani ina fatan fahimta sulusi biyu za su samu yanzu sun dan kara amma ba su cinye dukiya gaba ɗaya ba kun fahimta mace guda ɗaya mai za ta samu in akwai faro shi ne ɗako jika ɗako yana yi tana da mene sumuni ina fatan fahimta tana da ɗaya bisa takwas in suna da yawa su ma hudu ne guda na za samu dai ɗaya dai bisa takwas to matan manzan Allah da bari suna da yawa dukansu za su taru a mene ɗaya bisa takwas shi ne sumuni aƙalla dai suna da sumuni na adadin wannan dukiya da manzan Allah bari sallallahu alaihi wasallama kun fahimci wannan abun ko yawa to sawun ku da wani dukiya zai da ita kenan abin da ya ragu sai a juya shi akai zuwa wajen wane shi aulazar jirin zakari mafi kusanci da mamacin a lokacin shine wane abbas ibn abdul muttalib shi za a ba sauran haka rabon gadin zai kasance kun fahimci wannan abun ko to sai ka ce to da aka zo ai yanzu a cikin matan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in haka ne Abubakar yana da yana da shi a ciki saboda ƴan shi ma tana da gado a ciki haka ne ko ba haka ba eh Umar fa shi ma yana da gado ina fatan fahimta Banu Makhazum fa su ma suna da gado in musulma na ciki da Banu Umayya fa su ma dan Umar ba tana ciki ita ma kuna lura kusan duk waɗannan sabon ke ci kowanne da an yi akwai ta da shi ma zai sharɓa amma me yasa duk sauran ba su ta da jije wuya a kan cewa ina nasu gadon ba allah sa kun fanci wani abin kenan duka sauran sun yadda da wannan hadisi na manzan allah salama nan inda aka tsaya wajen nan ne ake samun ta wajen na na fatima da sauran ake samun ta taɓarza a wajen ina fatan fahimta ko ban za gane inda abubakar da umar sun yi niyyar cin zafi su zalunci ayansu kuma kun gane inda zalunci sai su ci zalunci ayansu hana 'ya'yansu kun fahimta ina banu umayya masu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin komai a garin me yasa ba su kwato ƴan uwansu ba su ce yi muwa gaskiya ƴan uwanmu a bata nata ina su khalid ibn walid da banu makhazum me yasa ba zo sun ce muwa a bamu na ummu salma kaza da kaza irin wani abun ba saboda sun sallama wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa bu gado ina fata kun fahimta don haka inda haka ne to da duka sauran za a kenan don haka wannan gadon da ake magana in shi aka masa gaba da ba fa faɗi maka ɗai ke da shi ba kuma sauran suwa ba sun ce ba sa son dukiyar ba ne sun bi ne sun bade saboda mene saboda ɗa'a ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama me yasa Fatima da Ali basu bu akan wani abin saboda waccan shubha da na gaya muku suna ganin wasiyar manzon Allah akan wannan sauran dukiya ne banda wannan khumusi ne Khaybara ina fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace sannan bayan sayyidina Abubakar Allah kara masa yarda bayan sayyidina Ali Umar ya hau mulki ina fata mun fahimci wannan abin sun zo su Abbas an ba su wannan bangare na dukiya abin da zaka tambaya da aka ba su me yasa basar ba ta a gado ba kun gane me yasa basar ba a gado ba suka ci gaba da gudanar da ita a matsayin mene a matsayin wancan tsari da annabi ya banta da abubakar siddiq ishara akan sun yi rike nan ashe babu gado a ciki kuma kore suka zo wajen abubakar a umar a ƙarshe da ya masu bayani ai dole sun sallama sai za su gudanar ita a mene a kan yadda manzo Allah ke gudanar ita me yasa ba su tsaya sun ce a tafan mu gada za mu yi ba ina fatan fahimta wannan cewa kenan su ma sun da cewa dukiyar manzon Allah waƙafi ce ba gado ba ce da Usman ya zo shi ma ba su ƙarin da'awa akan cewa ba su gadansa ba to duk inda malin suke cewa aka aji waɗannan gaba ɗaya ma sanda ali dan abi talib Allah ƙara masa da zama khalifatul muslimi na shekara nawa shekara biyar yana khalifa musulmi inda wa'ancan ka kaddara cewa da abubakar da umar da usman duk sun danne su ne sun ƙi yau shi ke da wuka da nama me yasa bai raba wannan gadon ba kun gane abu to idan ya zama abubakar da umar sun zalunci fatima da sauransu Allah kiyaye ba zalunci bane to me za a ce da Aliyu shi ma kenan kun gane domin hayya bake to yanzu yana da iko inda an ce bai da ko yanzu shi ma kenan za a lissafa cikin azzalimai ne kenan hashabullah ina fata an fahimta sannan ka kadda lokacin da Aliyu ya kau bayan ya rasu sayyidina Hassan ya zama khalifa tsawon watanni da ya wasan shekara biyu na wannan me ya faru me ya faru shi ma ya raba wannan dukiya yadda aka ci gaba da ta haka a gudanar da ita daga nan ta koma 'ya'yan fatima suke gudanar da wannan dukiya ɗin don haka aka ƙare hayya zuwa yau ba mai mallakar wannan dukiya tana nan a matsayin dukiya ta waƙafi wanda shi ne hukuncin gaske akan wannan abu nan jama'a na fata kun fahimta yanzu mun fahimciwa babu zalunci ko ɗaya da gangaro daga wayannan sabai na manzan Allah an fahimci abin da sallallahu alaihi sallama sannan kan kumanta wannan rigimar da ake faɗa da kaza da kaza bayan nan fa shi aliyu da ake cewa ya kulla gaba da wannan abun aliyu dan abi talib Allah ƙara masa yadda kar kumanta kyakkyawar alaka ce tsakanin shi da wayannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi sallama kun ga dai na farko yayin bai'a kafin rasona na faɗa amma mu baya ta ƙarara sai bayan na faɗi mata da sai buto fili ya zo cikin gari aka zo yi mu baya a cikin jama'a ina fatan fahimta bayan mu baya shin aliyu ya koma gefe ne yana makirci ga gwamnatin abubakar da umar da usman ko ko ya shigo an yi da shi ina fatan fahimta aliyu duk tarihin da karanta da shi aka gwamnatin abubakar da shi aka gwamnatin umar da shi aka yi ta usmanu da haka a cikin gwamnatin umar abubakar aliyu na gacin wanda suke rundunar waɗannan kwamandojin sojoji da abubakar ga aika su ina yaƙi-yaƙi da ake zuwa cin gari garuka yaƙi ina fatan fahimta so wannan abin da yanzu faruwa kenan sannan bayan haka aliyu da ya samu lokacin umar ma haka abin ci gaba da shi ake shawara har an ba shi ministry na alƙalanci wa lokacin lokacin sai na umar ya sha zo umar ya fatawa ya zo ce shi ga nashi fahimta wa lokacin su daidai lokacin umar sauka akan nashi aka sakan gaida wani abu ina fata kun fahimci wannan abu so haka suka cigaba da yin wannan lamari din alaka ce mai kyau don haka da abubakar umar ya haifi ayya da yawa daga cikin yan nashi akwai abubakar akwai umar akwai usman dukkan waɗannan manyan sahabbai sai dai sai ayyan shi mazaje waɗannan sunan su a mata kuma har da aisha kaji kuma ɗazu na so duba ga ko mun zo da shi ashe ba mu da na abin nan na na sallabi na abi abi dalibin mu karanto muku sunan ƴaƴan shi ku ji ga sunayen su in za gane cewa ba fada ba tsakanin su sannan kuma aliyu nan fa ya aurar da jikan manzon Allah ga sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda wanda ce um kulsum akwai gaba tsakanin su inda da ƴan shi'an nake faɗa kuma zai su dauki asu bashi ba zai a ɗauki jinka manzan Allah ba shi wanda akwai wannan gaba da ake faɗa so babu wannan gaba da ake faɗa tsakani sannan idan ka ce abubakar da umar sun zalunci dukiya me suka ƙarshe a cikin gwamnatin da aka yi gaba ɗaya abubakar kowa ya san multimillionaire ne mai kuɗi ne amma har ya ƙare lokacin da ya gado mulki me ya tashi da shi bai tashi da wani abu ba hasali cewa ai shi na na Aisha Allah ƙara mata da kin gana baki kyautar waje kaza baki kin baki je kin hauzi ba to yanzu kuma ta koma cikin dukiyar magada ya ce to amma abin da za a yi saboda mun ci albashin gwamnati in na rasu a je a duba dukiyata daga radda na hau mulki ta karu in ba in ta karu duk karin da yake nan wajen a ɗiba a mai da shi gwamnati baitul mali kun gane abu amma wanda yake namu ne wanda bai karu ba bayan rasu kafar su manzan Allah wanda shi kenan to wannan kuma za ku irba wannan kayan naku amma dai duk abin da ya karu a mai da shi baitul mali da aka yi sayyidina abubakar ba wani karuwa ya na dukiya matsayin shi ne shugaban musulmi na khalifa a lokacin ba hasali ma za ka yi cewa baya a wajen tattalin arzikinsa kun bin wani abin ko sayyidina umar shi ma da ya zo da zalunci ne sai ya kwace gonakin shi ma sai arzita kanshi amma mai faru sai na umar sai na umar sai daga kai yana cin abinci bakin shi na yagewa saboda busasshen gurasa da yake ci riga sai ya hada da dan kadan shi abdullahi zai juna ya tashi rigar shi ya tashi rigar asin da asin ina fatan fahimci wannan abin hasali ma da sai na umar sai Allah kara masa yadda kun san bashi ake bin shi bashi ake bin sai na umar da ya rasu sanda zai rasu ya kira ɗan shi abdullahi ce to kaga hai Allahu akbar malam gaskiya zalunci ne fa ka taba mutanen nan wallahi ya zama shugaban ƙasa shekara goma sha ba fa shugaban ƙasa ba ko ciya man kai ne shekara goma sha fa bishi wallahi za ka ɗan haska ko ciya man na shekara shi ballantana ba fa shugaban ƙasa ba lokacin suna mallakar duniya ne gaba ɗaya dukiyar da farisa da rum suka tara tsawon shekarar dubbane gaba ɗaya aka kwaso aka dawo da can madina amma bai arzika kanshi ba hasali da ya zo zai da sai samu ɗan shi to kai abdullahi ya ki hafsa yi ni kin ga kaza kaza na ci bashin mutane kaza kaza ban samu na biya ba amma abin da ke so da ku in Allah sa na rasu ku je dan abin da muka bari na kadarori a lissafa in zai biya bashi to duka a sai da kadara a biya bashin mutane don Allah idan ya ci zalin dukiyar da annabi ya cinye ta zai mutu da wannan bashi kuma ga duke tana ce yana kallo fa sannan kuma ya ce to in kun ga kuɗinku bai biya bashi na ba kar ku tambayi kowa sai suwa sai yan kabilar banu adi dangi na kenan an fahimta ya ce in kabila ta ta banu adi ta kasa biya to sai ku dumbucika cin ƙwarin shawa a dai samu a biya mun bashi na in ba a samu ba ne gaba ɗaya sai ku tawakwafe don wajen amma kan ku je wajen wani neman bashin a biya mun bashi har gida gare shi kusa da darul qada wanda aka sai da shi saboda sunan shi ma kenan darul qada saboda an sai da shi ne an biya sai na Umar bashi amma kun san a wannan halin ku je ku dauki min haji sunnatin nabawiyya fi na qari kalami shi atul qadariyya gashi nan cikin wannan juz'i aka ce sai na Umar da aka fara samun kuɗin gwamnati suwa ya fara da su lokacin da za a yi list na biyan kuɗi za a ringa gwamnatin gaba da kuɗaɗe kun gani a zamanin sai na umar an ringa samun kuɗi farisawa an samu kanzu wato taskarsu tirjiri nasu an kwaso rumawa an samu an abin nan to da aka fara ban kuɗi waɗanda ya farawa aka ce shine sai wani fara ce mashi sai na ya amir muminina ai da ka fara da kanka ne wajen wajen ba da kuɗaɗe ɗin nan ba bari mu kanta ga cimin haji suntin nabawiya mu ji abin da yake cewa wa zalika anna umara bayan ya wasu dogogin maga dogaye magano sai ce wa zalika anna umara lam yakul lahu gardun fi fadak duk wannan abin da ka ji umar ya tsaya tsayin daka cewa a'a za mu ba abin da annabi zo da shi ne sai ce umar baya da wata manufa a wannan gona ta fadak ɗin ya khudha hali nafsihi wala li ahadin min aqaribihi wanda zai ansa saboda shi kanshi ko kuma wani daga cikin makusantansa wa asdiqai ko kuma abokansa wala kana lahu gardun fi hirman ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bashi da manufa ko dai wajen hana iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya din bal kana yuqaddimuhum fil ada ba ma ka ba ya kasance yana gabatar da su a wajen kyauta ko kuma fansho ko kuma kudin gwamnati da aka bayar ala jami'in nasi akan dukkan sauran mutane wa yufaddiluhum fil ada sannan wajen bayarwa su za a fara su wajen bayar kuma yana fifita su ala jami'in nasi akan dukkan sauran mutane hatta annahu lamma wada ad-diwan lil ada har ya zama lokacin da sayyidina Umar ya sa a mai file na kyautuka da za a gaba mutane a lokacin gwamnatin sai umar kenan in an samo kuɗi fal ake da shi sahabiwa ne yayi kaza yayi kaza yayi hijira guda biyu ya je uhud ya je kaza ce to nashi albashin na wata wata kaza ne ba fa aikin da yake kawai saboda yawancin aikin ina fatan fahimta yau wane shi ma kaza kaza wane shi ma kaza kaza to sai aka da kuma har matan sahabbai su ma wance kaza wance kaza to ba nan ba ƴaƴan sahabbai su ma wanda kaza wane kaza tabi'ai su ma haka akan ga kuɗin in an samu watsa su ake cikin al'umma ina fatan fahimta kun gwamnatin musulunci kenan malam ba warewa ake ka arzina ka ina ka ba shi sa ko ba za su taɓa yan demokuraɗiyya ko ba su taɓa yadda a ce a musulunci ba duk yadda za su yi su daƙile shari'ar musulunci sai sun yi saboda ita ba ta da wariya a ciki a ce wannan shafaffai da mai ne da ɗan mora da ɗan bora kun san wannan tatsun ne ko eh da ɗan mora da ɗan bora babu haka a musulunci in dai arziki ya zo naku ne ku duka in wahala ta zo kuma ku za ku sha amma mulkin demokuraɗiyya in wahala ta zo ku talaka ku je ku sha in arziki ya zo su kuma su kwashe ko ba ka ake yi ba dukkan mulkin ne saba Allah ku je kalle su aka duk masu mulkin za gansu da manyan riguna da manyan gidaje da manyan motoci ana bin su ana kakkare su da bindigogi ko kuma ku je zamfara nan da zamfara kana jin yanzu dai ba mai tashi tafi zamfara a yanzu karatun da muke sai wanda ta kama dole ko ba ka bane ba amma su za su iya zuwa saboda akwai motoci da sojoji da bindigogi a gaba da baya ina fata an kwanci wannan abu amma mulkin sai na umar ba haka yake ba umar ba za ku zo ku ji lokacin da aka tashi rabon wani kuɗi sai na umar sai fifita usama dan zaidu ya fara ba usama dan zaidu kun san usama dan zaidu ya fara ba shi kuma sai ba shi ninkin wanda zai ba abla da umar habla ya ji haushe ce don me za ka fifita usama a kaina shi ma ƙaramin sahabi ne yaro ne sahabi ni ma na girme shi ma ya to za ka fifita shi a kaina ni ba ƙwarai shi shi kuma ba ƙwarai shi bilwala ne kaza ya kawo wani abu sai ce manzan Allah ya fi san shi a kanka da ka zan fifita shi a kanka sannan manzan Allah ya fi son uban shi a kan ubanka wannan za ka ce ya ƙwace dogo na wanda ya zalunci? haba yan sha ku shiga hankalinku saboda ka aje a ci dukan wale kiri wallahi billahi allazi abugu kuma lokacin babu gyara wadda hudu ba mu je ba mun kawo magana inda imamu dahawi ke cewa wa hubbuhum dinun wa imanun san wayannan sahabbai addini ne kuma imani ne sai ce mene wa bughduhum kufurun wa nifaqun wa dughyan kin waɗannan sabon wani irin kafirci ne sannan kuma zalunci ne sannan munafunci ne haye ce wa nubgidum wa nuhibbu man yuhibbuhum wa nubgidu man yubgiduhum muna san masu san su muna kin masu kin su wanda ce magana gaskiya wannan su ne sahabbai a karanta mutane sahabbai mu ga ce ta ina da suka cancanci a zage su ko a kafirta su irin wannan halin kai waye zai wadan shi haka ba kwa ganin suna bayan su kwangila a sa wannan sola-sola ɗin da duk ɗayan suke barwa wani abuwa don da ke sana kwangila cinku ya san wani abin yanzu ka je kana son a baka kwangila sai dai ka bi ɗan gidan wani in kana son canjin dala sai dai ka biya ta ɗan gidan wani haka ne ko ba haka ba da abin da sai dai ka ko ta ɓangaren matar shi ko ta ɓangaren nan da za ka samu dama su yan already da matan su an riga an cika su da arziki amma umar barkuji da ya tashi wajen ba da falala wajen ba da dukiyar gwamnati matakan da ya buke nan wannan kuma shine har yau da za a tsarin musulunci haka ake kaka ce to ai kasashen saudiya su ma suna tsarin musulunci eh tsarin musulunci na karkatun mulukiya ba karkatun tsari khilafiya ba kun gane akwai bace tsarin khilafiya da tsarin mulukiya sarakuna ne na musulunci sarakuna ne suka adopta din shari'ar musulunci ita za su yi aiki da ita amma tsarin mulkin ko shi ne tsarin da annabi ya mutane kan shi ba shi ba ne domin a tsarin khilafa ahlul halli wal aqd suke zaben shugaba kuma daga cikinsu ba ba a gado babu gado amma tsarin da ake ciki aka ga duk gada ake ya zama tsarin musulunci mulukiya ina fatan kwanciyar abu shi sa abubakar ɗan shi bai gaje shi ba yana da manyan yaya akwai abdurrahman amma ɗan shi bai gaje shi ko lissafin shi ma bai kawo ba mai kai wani abin adalci jama'a ko a lissafi bai sa shi ba bai matuna wani yana da wani ɗan abdurrahman ba da umar ya zo ya sa ɗan shi har ma wasu cewa suke suka ce to ai ɗanka yanzu malami ne mujtahidi ne ya yi fiqihu ƙwararren soja ne da ma ka sa shi zama wali ahadi ya ce munafiki tashi ka bani waje in dai arziki ne mulkin nan to na ɗiba da nawa da nasu gaba ɗaya in kuma shar ne to ai nan ma na ɗiban mana gaba ɗaya ishe mu ina ba ta fahimta amma a kai wani gidan ba masu don allah mai mulkin gargajiya ko zalunci haka yake yi ba kwa ganin suke dagewa sai sun sa ayyansu yaro tina karbi a ringa shirya shi a ringa kowa mai tafiya a ringa kowa mai magana saboda dole sai ya gaji ba ba ko ba ka ake ba idan wannan aka shirya shi girma ya mutu kuma sai ga baban ya zautu a ƙasar na an yi haka eh yaro an gama shirya shi an dai sarautar gargajiya kawai shi kenan bub ya buke ku sai uban ya kama zautuwa kuma da sambatu saboda shi an ɓaran mai da gari ba abin da suke so ke ce Allah sa wanda ya zama magajinka yawa to mai martaba zai ji daɗi amma ka ce Allah kai kujer inda ya tafi ya fice canta sai ce to baka san shi ce baka Allah kai ta yi fice canta amma zai ce baka san shi in ka rasa ce aika addu'a ne Allah sa dan shi ne fice canta to kaga ana so a wallah ilzami kenan you see to wannan shine tsarin mulki da suke amma sai na Umar bai gabatar da wane ba dan shi a ƙabilarsu a cikin waɗanda ahalin shura ɗin nan bai sa waɗannan ƙabilarsu ba ma su aka sa aliyu ne da wasu su aka sa su ne saboda shugaba to a tsarin musulunci kaga yan demokradiyya za su da wani abu ba sai da ba yan sarakunan gargajiya zai shari'a ba sai da ba sai dai allah kawo ta amma wannan ba sai da ba sannan ba sauran zalunci a ciki ba sauran runtan zaɓe ba sauran kaji a kashe wani da a musulunci a tsarin kalifa musulunci babu wani tsara-tsara kuma duniya yanzu jama'a na gama kwalla ta gaji da tsarin demokuraɗiyya an gaji ba inda take zuwa lafiya yanzu a duniya sai dai na wani wajen ya fi na wani wajen tashin hankali kamar munan najeriya zai muna tsandan mai wanka je nijar da nasa da sauƙi amma fa zuwa ba kwanci hankali yake ba in ka je mali su ma a kowane matsalas in ka je sudan nan ma in ka je chadi nan ma matsalas in ka je burkina can ma matsalas santar afirka can ma abin nan wannan garman dela din nan south africa can ma duk inda ka je ka je asian country su ma wannan matsala hatta america ba zo lafiya take ba matsalar da ke faruwa suna rike da media ne they are controlling media shi bidin ko au a zuwa mini a zuwa a mashi mai to ta ina za ta ɗinku an saki allah a ce a kama abu ta ina za ɗinku naji akwai sanda naji da kuwa ne na abibi sun kara hoto na cewa matsaloli fa sun yawa a ƙasashe saboda kashe-kashe yawa ya ce to za a sa dokan mallakar bindiga haka ne ko haka yake cewa kaji duk ɗin siyasa haka yake yanzu in wannan buhari ya sauka ya ce jonathan ya ba mai matsala to yana gama wanda ya shi ma zai ce buhari ya ba mai matsala wancan ma ce wanda ya ba mai matsala ba za su iya magance matsalolin ba saboda an kai ne tsakanin da allah za ka tafi kano sai ka kama hanyar birnin gwari yanzu za ka kai kano har abu da ba kai kano ba to hanyar da za a magance matsalar ce an saki bawan allah na fatan fahimta ku ɗauki littafin dr nasir alwan cikin tarbiyyatul aulad yana kawo wannan matsalin sai ke cewa o ga majalisar ɗinkin duniya ga farofesoshi ga doktoci ga waye da an taru amma duniya ta ƙara sai ƙara ce gwalgwalewa take kun fahimta ce da mutumin nan na larabawa na da rai ka ji fa saboda mugunci mugunta kada ya ce annabi muhammad ma sai ce da mutumin nan larabawa na da rai yana kashin gida da kofin sha zai wuri dukkan matsalolin duniyar nan Allahu akbar yana shan shayi zai wuri matsala kuma wallahi gaskiya ne billahi lazim akai apply din tsarin Umar ko tsarin Abubakar gaba ɗaya duniya za ta warware daga cikin wannan rikicin ai san da manzon Allah zai da ya fitar da ita ba a ya matsayi same ta ba bai dinke ta ba a lokacin daga ƙasar maka zuwa madina ka je a lafiya a ɗan ɗan fashi sace ka ka zama bawa ko ba ka aka wasa manu farisi ba daga waje kaza kana tsoron zuwa waje kaza kowa a firgice ki a lokacin tsari na zalunci da me duk abin nan amma zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da mace sai ta tashi tun daga Madina har Yemen ba ta tsoron kowa ma a daji kuma daji ne ba titi irin wannan ba ka tsoron kowa sai da aka samar da zaman lafiya ko ina wallahi tsarin musulunci shine kadai ai na ji wasu state din suna barbar shari'a musulunci to ya za a yi wannan kwama cala wai america wasu state din suna so a zo a masu shari'a musulunci ingila ma a majalisa an kai wannan kitsin wasu na so su mu kai Allah kyauta to ai daga cikin tsarin shari'a musulunci shine kafiri bai shugabantar mutane eh ka san an ga mutum in ana yaki wani zai loke ka fahimta amma sai an gama sai ce ai ni ma da ku da ni aka wallahi bagar da aka je fasa wani kai ba ni ne dauka ni jefe shi Allah shi kyauta haka ne shi da tsarin ya gajiya ne tsarin demokrasi ya gajiya balantana na kwamunisanci tsarin kama karya ina fatan fahimta inda baka da ikon mallakar dukiya taka ta kan kama to kaga demokradiya ta dan fi sauki sauki a nan ma haka nan tsarin buda yan buda kai ta salati kawai kai ta hawa dutse kana training na fatan bayyana shi ma diya gaza duka wannan tsare-tsaren sun gaza ai da ma Allah ce ala ya alam man khalaqa huwa latiful khabir ya za a ce Allah bai san abin da kamata ba alhali shi halitta shi ne mai tausasa masani kuma Allah ce ga tsarin da wasu ce a'a wannan tsarin yayi tsauri wannan tsarin a kau da shi a kawo kaza wane ne wane ne wannan abin dishirme ne ku dai karanta tarihin waɗannan sahabban wallahi a ringa karantawa in ana karanta za a samu abin aya ko wani mashru'i da na kawo a wannan makaranta ta mu cewa za mu ringa tarihin waɗannan sahabbai ɗaya bayan da kawai za zuwa ce yau tarihin Umar za a yi a zauna a karanta a karanta ka ji fada'il ka ji manaqib ka ji jarumta ka ji zuhudu ka ji bautar Allah ka san suwa waɗannan mutanen taya wanda zai zaga maka su kai da shi shi yasa kaga aka taba su muke jin haushi muke shirin a bugi in buga tare da mu a kansu billahi lazimala wallah bayan da taɓa sabai mu zauna lafiya kun wala albani mu wani misali don da aka ji ana zagin uban shi dan ba za a yi shi haka ne ko ba ka ba to wayannan ko sun fi iyayen mu wannan shine magana gaskiya to Allah sa mu dace to kuna jin abin da malam ibn taymiya ke faɗa wannan minhaji sunnah nabawiyya ne fi na kalamin shi'a wal qadariyya ko kuma al qadariyya ina fata kun fahimta cikin mujalladi na uku a jizi na shida kenan ina fata kun fahimci wani abu shi a cikin wani littafin ne wato littafin malam albani ya fara karanta shi a can tun ya mana shi a muciya ya mana shi a nan tun jiku sai dai ba a yi nisa ba don haka yanzu yana cikin ikas kenan yana cikin jerin gilin tafan da daura da ta karanta kenan domin littafi ne wanda la tubqi wa la tazar ba wata shegartaka ta 'yan sha da bai rugurugu da ita ba ta yadda ba su da dama su yi motsi wani babban malamin 'yan shi'a ne tashi ya rubutu ya zazzage sahabbai ya karere wasu abubuwa aka kawo abin taimiya shi ne magana yana mata tsintar 'ya'yan kwarkwata sai ce magana kaza da ya ce kaza za a yi mata nakari ta fuska guda goma sha kaza fuska ta farko ya rugurugu da ita inda ba zai iya motsi ba fuska ta biyu ya rugurugu da ita haka duk sai ya gama gaba da sai ka gane wawa ne ma mai magana ta kuna da aka mutane su je su mallaki littafin nan min haji sunatun na bauya duk wata shigantaka da wani tsaka maza taho gida ka duba ga zaga ga can ibn tabiya warai maka ita yau na fatan fanci wani abu Allah samu dace nan yanzu kan magana gonan fadak din da muke yi sai da ya bawo fuska fuska wajen guda tara ko goma sha ne wajen warware matsalar cewa gaba ɗaya kuskure ma a ce wai sun ci zalin na na faɗi ko mene a cikin wani abu shi kuma a cikin wani mujalladi na biyu cikin zi'i na hudu Allah samu dace abinda yasa in muka ce sai mun kanta zai rike mana allo da yawa ne sai an ce an yi photocopy ai sati biyu ana yi shi yasa zan muku reference ne ku je ku karanta gashi na Allah samu dace to malam sai yake cewa hatta lamma hatta annahu lamma wada ad-diwana lil har ya zama san da yasa a rubuta mai file na kyautuka da za a bayar ko kuma mai cewa da shi mai fansho kenan ko gratuity duka fansho da garatuti za a bayar sai ce wa kataba asma'an nasi ya rubuta sunayen mutane qalu sai suka ce nabda'u bika amirul mu'minin za mu fara da kai ma'ana a cikin faɗin jerin wanda za a fara ai sai mu sa umar bin khattabi kun tambaye da suka mai shi wane kenan wannan ba protocol officers kenan ko wannan ma'aikatan su suka ce to mu fara da sunan kamar ya amirul mu'mina kai ne mutum na farko a wannan ƙasa kenan qala sai ce mene la ka ko fara da ni ibda'u bi aqaribi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko fara da makusantan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ni ku aje amma ku fara da makusantan manzan Allah saboda kusancin su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wada'u umar haythu wada'ahu Allah shi ko umar ku jefa shi inda Allah ya kai shi kawai amma dai su ku fara da su fa bada abi bani hashim sai fara da banu hashim gaba daya wa ala ra'asim sannan wayannan mutane wanda suke rayu a lokacin ya fara da bene banu hashim wada ilaihim wa damma ilaihim bani mutallab kuma ya hada da banu mutallab a cikin wannan dai fadin na banu hashim din li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi sallama kala yace inna ma banu hashim wa banu mutallab shay'un wahid ai da banu hashim da banu mutallab da abu guda ɗaya ne innahum lam yufariquna fi jahiliya wa islam wa'annan mutane ba su rabu da mu a jahiliya ba sannan ba kuma su rabu da mu a cikin addinin musulunci ba wannan hadisi ne tabbatacce bukhari abu sun fitar da shi sai malam ke cewa faqaddamal abbas wa aliyan wal hasan wal husain sayyidina umar sai gabatar da abbas da aliyu da hasan da husain akan kanshi da dukkan sauran musulmi gaba daya a wajen rubutun da kuma abin da za a bayar wa farada lahum aksara mimma farada linuzara min sa'il qaba'il ya yanka masu fiye da duk abin da aka yanka wani wanda ba su bacin sauran kabilu ma'ana dole ke dangarkar manzon Allah in an bawa naira miliyan ɗaya shi za a bashi naira miliyan biyu ko biyar haka saboda mene wannan saboda ƙiyyar iyalan manzon Allah ko dan kauna da sanin darajarsu da kimarsu saboda kauna da san darajar da kima sai ce wa faddala wasu usama ta bin zaidin a wani lokacin ne ya fifita usama dan zaidin alabnihi abdullahi fil ada akan dan shi abdullahi wajen kyautar da za a bayar wa ghadiba bunuhu wa qala sai dan shi abdullahi sai fushi yake cewa to faddilu alayya usama yanzu abin ya kai ga har ka fifita usama kaina qala sai ce fa innahu kana ahabbu ila rasulillahi minka ya fi soyuwa zuwa ga manzan Allah fiye da kai don haka na gabatar da shi wa kana abuhu ahabbu ila rasulillah min abika uban shi kuma ya fi soyuwa fiye da ubanka a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa hadha alladhi dhakarnahu min taqdimihi bani hashim wa tafdilihim lahum amrun mashhur wannan abin da kaji mun faɗa na gabatar da banu hashim da sayyidina umar yake yi da fifita su yace wannan al'amari ne shahararre inda jami'il ulama ibisiyar ga dukkan malamai masana sira walam yaktalif fihi ithnani ba wani mutum biyu da saba akan cewa lalle Umar yana ganin kima sai yana fifita su faman takunu hadi mura'atu li aqaribi rasulullah sallallahu alaihi to wanda ya zama wannan shine na kular da yake da iyalan manzon Allah da jininsa a yadhlimu aqraban nasi ilaihi zai kuma yi zalunci mutum mafi kusa da shi shine na Fatima wasaidati nisa'il ahli janna wanda ke shugaban matan aljanna wahi musabatun bihi fi yasirin min almali kuma alhalin tana cikin dandanan mutuwa na rashin manzon Allah akan dan wani hikkon na dukiya wahi wa huwa yuqdi auladaha adhafa zalika almal gashi kuma yazo yana ba ayanta ninkin baninkin wancan duke da ke nema kun gane idan Fatima tana da mai yanzu gadan ta misali kace naira miliyan 1 ne gadan kuma tana abu to bai ba ta wancan ba amma fa yanzu an zuwa dauki an ne an ga dauka naira miliyan 20 30 ana ba Hassan da Husaini kun gane abin da Malam Ibn Taymiyyah ke fada wannan hankali ba zai dauka ba ma wannan abin da suke fada yana ganin wannan ya girmama dukkan Banu Hashim amma kuma zai wulakanta Fatima wannan ma ba zai yi ba Allah samu dace to shine sai Malam yake cewa وهي مصابة به في يسير من المال وهو يؤدي أولاد أضعاف ذلك المال ويؤدي من هو أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ويؤدي عليا كو ويؤدي من من هو أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي با wanda yake mafi nisa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minha daga shin dukiyar wayudi aliyan kuma ya dauka ba aliyu yana ba aliyu wannan dukiya zai yu a ce haka ta faru ba zai yu ba malin ce dai sun mal'ada aljariya bi anna tullabil milki wa riyasa la yata'arraduna lin nisa cewa kuma ai ma'abota son mulki da shugabanci galiban ba su ga bajira suna fuskantar mata ga son su to wannan shine dai zuwa ƙarshen maganu da mala ya kawo akan abin maganu ne masu yawa ga su gaba da faɗa muku insha Allah ta'ala so a ƙarshe dai abin da muke cewa in za ku tattara wannan dogayen maganu ne duk da na cakuɗa soje ɗin shine cewa wannan magana ta fada da duke manzon Allah sahabbai ba sun ƙi ba su bane saboda zalunci saboda su ma ba su gada ba sannan ba su gadarwarsu ba ina fatan fahimta sannan kuma dukkansu wanda ake tuma sun mutu da talauci ba da arziki a tare da su wasu a sahaban sannan aka samu dukiya sun ringa ba ahlul baitin ninkin ba ninkin abin da ya foce gona ta fada nan kuma sannan a ƙarshen ta dai aliyu ya zama khalifa hassan ya zama khalifa wa da zama amma su ma ba sarba wannan dukiya din ba wanda da sun san cewa gado ne gaske da su fi cancanta su raba sannan mun gane cewa inda abubakar zaluntar na ahlul ta yi umar ya zalunce su to da ya kamata sa aliyu shi ma cikin azzaliman kenan tunda shi ma zama khalifa bai raba din ba ina fata kun fice amma dukkan muna cewa ba wani azzalimi sun ijtihadi ne na na Fatima ta fanci kuskure ne akan fahimtar aka ga ko dai dan bata ji hadisin ko ta kuskure fahimtar hadisin aka mata bayani sannan kuma da ƙarshe Allah ya sa ta gamsu game da muka karanta a cikin baihaqi insha Allah ta'ala Allah samu dace muna fatan wannan yanzu babu wata shubaha akan matsala ko in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ayi kafin mu tashi insha Allah ta'ala wa alaikum salam wani ya tambaya gonar fadak nan sai ka hada da sauran gonaki da duke manzon Allah gaskiya da ban taba zuwa saudiya ban san da ake ciki ba ban san wani hali da ake ciki ba wannan dukiya tana nan ko ba tare ba sani ba amma cikin kun akwai wanda Allah ya ba ya kawo ya karanta a wani bahati ya kare mu da ilimi a ciki in akwai wanda ya san masiru fadak da abin nan ba wanda ya san wani abu akan wannan gonan to yanzu a je abinci ko ita ma wannan ya kamata mu sani zan taimaka mana kwarai da gaske na'am a gidan tarihi to kaga shi ma wannan disayan fa ni ma duk ban san wannan abun ba har yanzu tunda ban taba zuwa museum naka amma an ce akwai su suna nan kamar takwabin manzon Allah kamar suwaye suna nan an ce a Turkiya akwai gashin manzon Allah wannan da nana asama wata ke ta rike da shi din nan ana dai ta faɗin gasu nan amma hakikanin lamarin tunda ni ban je na gani ba kaga da mutum ya taba zuwa ne ina fatan fanta to sai ka je museum ɗin ka zauna a yadda aka gabata za ka gane gaskiyar abin ko ba gaskiyar lamarin ba amma lallai ka akan samu a ce saudiya akwai a madina a waje kaza a turki akwai a waje kaza tunda sabai sun watsa ana ganin wayan abubuwa din amma da sai su mana taimako su dan gwada kamar gashi na ɗauko a samu mai mai ciwon ciki a dan jika mai a gani ko ba haka ba tun zamanin za dan aka jika mutum warkewa yake yawo to kaga wannan abu ne gaskiya kuma ya kamata a ce na bincika na san wannan abubuwa din akwai cewa me wai abin da ya yi shi da tokon jima da ya kara cewa cewa 'ya'yan aliyu ɗin nan gasu nan adadinsu da sauransu ko? to yi tambayar kamala kun fanci abin da yanzu wannan mala ya kawo mana assignment kenan yanzu ina wa'annan gonaki suke yanzu ko ba haka ba sannan wannan yawa duk kuje kowa ya yi na? gona a madina a shi ne abin da ke tambaya mewa an mai da shi wani yau abin da yake tambaya mewa an juya zama wani makaranta ko wasu abubuwa haka yau a kamar wadil ƙoran na jin shi ne aka jami'ata islamiyya a cikin shi ba ko ba ba nan ba ne ya halattar a kowa duk ƙoran ma da manzan allah ya mallaka kuma malam ibrahim nan ita fadda kadin ai ba a garin madina take ba tana da tazara tsakaninta da tana haibara ne kuma marhala akalla guda uku ne tsakaninta da abin nan eh na'am na'am dukkansu daidai ne wai yana tambaya in an zo tafdili tsakanin mulkin umar da abubakar wa ne dukkansu mulkinsu daidai ne mala ka fahimta domin abinda ka kumanta a wannan hadisin ya shekar gane ma shine abinda abubakar ya gudana akan shi akan shi ne umar ya gudana har in abba ya zo sai ce kuma mar'ani bihi ma aktadi in aka zo aka ce mai ga yadda annabi ga sai ce ita wannan sune abun koyi na ya taba zuwa ka'aba sai tar da an tara kuɗi kan ko san ana kai sadaka ka'aba kamar nan masallacin namu na albani sai mu ce to yanzu mun bude mai asusu za a ringa tara kuɗi na na masallaci kawai to ka'aba tana da wannan asusun kuma a lokacin ba banki ake da shi ba ina ake zuwa nan ake zuwa da kai kasuwancin ka na halas sai ka diba sai ka je ka kai ka'aba saboda a kula da diga da yi mata gyara da kula da rijiyar zamzam da wannan sabis na ka to lokacin na umar da ya shiga sai ga kuɗi sun taru sun taru taska taska ga sanan sai ce to wannan kuɗin ai sun wa ka'aba yawa abinda za a kawai tunda akwai talakawa a maka a fito a rarraba masa kawai ka ji umar kenan malam eh a fita a rabawa talakawa ka ga mai neman talakawa da gaske kenan mala shine sai mai kula da Ka'aba na mutu sunan shi a yanzu amma na cikin kitabul hajji sai ce ya Umar ce eh ka ga wannan duke eh ni ba zan iya hana ka ba dan kai ne amirul mu'minina to amma annabi ya ganta ya kyale ta Abubakar da yazo ya ga dukiyar nan a tare ya kyale ta amma in ka kace zaka fasa ta karba ba mai hanawa sai ce ta ni awa ana ta gani ya bari abubakar ya gani ya bari kuma sun saba masu sai ya bar maganar wannan abu so in kaga an samu silati wani bambanci ko to wasu abubuwa ne na ijtihadat wanda baka ya cewa misali shi sai na abubakar a lokacin shi wajen rabon kuɗin gwamnatin an samu ala haddin sawa ake yi ba za a ce wannan badari ba ne wannan uhudi ne wannan ya menene ya hijira hijiratai ne wannan muhajiri ne wannan ansari ne wannan ma ba'adal fatahi wannan kabla a wajen Umar Abubakar ya ake da an zo kudi kawai list ne za a yi mutum nawa ne anan mutum 100 to kowa 1000 misali kudin gore yake shi a lokacin sai na Abubakar amma tun a lokacin Umar ke cewa a'a ya khalifata rasulullah ya za ka hada mutumin da ya hijira guda biyu aslama qabla fatahi ye kaza ye kaza da mutumin da sai shekarar karshe mai wasi a shekara ta ƙarshe ko ta biyu bai je kowane yaƙi ba irin su jarir ibn ajari ya je yaƙi na tuna ina fatan fahimta mun kanta bukhari ko sai irin su wani tuni za a zo a ce a raba kuɗi dai da su sai ce shi yana ganin a raba kowa ƙargadan irin ƙwazon da ya a cikin musulunci da wahalar da ya sha abokai ce a wannan a musulunci sun yi daidai a wajena duk talakawa na ne da haka zan daidaita su amma maganar imani da sabika da ake alkhairi kuma wannan Allah suka wani sun ji can sa samu ina ba ta fahimta to shi falsafa abubakar kenan umar ce ya khalifa to ya za a yi wannan abin a ce ba bambanci haka suka yi ta tattaunawa duk zaman gaskiya haka ake tafiya in ka ga an shura nan gulma ne na fati ne in kana apc in apc suka yi abu sai a yi ta gulma kana jin wannan rage kwanan da aka yi na juma aka ce an rage ta a kaduna state ko? yau an rage kwana an kara ta cikin kwanakin hutu to dan apc kuma yana hutuwa sai ce ai wannan ma allah saka gwamna da alkhairi kaga yanzu saboda girma musallar juma'a kai demokradiyya shekantaka cewa da saboda girma musallar juma kaga mutane an ba su dama su shirya su je masallaci da wuri to fati fati kenan jama'a ina ba ta kuma jona abu wancan kuma sai zai soke wani abin da ya su ko ba haka suke ba don haka turzawa ake a wajen tsakanin abubakar da umar shi sa ake so shugaba ya zama very eloquent ya zama kwararre ya iya magana yana iya kafa hujja da kara abin da yake saboda haka mutane za su da shubuhi da yawa in baka iya gamsar da su ba za a tafi da matsala ne ba wanda abin irfa ne ke nan ina kokari akan wannan abun ba ko da ba na ce fa abin da yake daidai bane ba na ce duka ba daidai bane amma dai yana da wannan hikimar idan abu ta so zai sai ya san yadda ya wasu bayanai sai ya sassaba tunanin ku ya dan saisaita wasu abubuwa ina fatan fahimta haka ake amma ka zama shiru baka yi magana baka cewa komai ko ƙarya suke yan amerika lo duk sati sai bidin sai ya zo ya informe ɗin mutanen ƙasa ga halin da ake ciki ga inda muka ga inda muka tashi kuma da yawa zancen ƙarya ne amma da yana fitowa ya bayani ina ba tamfance wani abu to haka suke dirza abubakar da umar da haka umar shi ya ce to shi ga matsayin shi gaskiya no going back kamata a raba shi ko barka ce to wallahi kowa ya je aikin da yau Allah ya je an sa can a wajen Allah amma talakawa duk abu guda ɗaya ne ni ba zan bambanta ba ce to shikenan sai ce Umar in ka dage fa kai ne nace ka zo mu maka baya dan ka kini karfe ce a ba fa wannan magana nake bane ba ina fatan fahimta ba magana wanda muke kenan a bar magana a tashi haka shikenan saboda ya abubakar zai jiyo magana to me yasa bai ansa ba tun da shi zai iya wani abu kuma wa izgilinci yake mai ba ina fatan fahimta haka suka ga lokacin da abubakar ya zama umar ya zama khalifa kuma sai cashi daga wancan tsari na abubakar dama can kaga ba abu ne na ijtihadi dan ba annabi ya ce ga za a yi abun ba kun fahimta abu ne na ijtihadi dan haka sai ya zama umar sai kasafta mutane kun je da banu hashim da banu mudalib sai aka sasu a farkon list kuma abin da a aka ce sai ya fi na saura sannan suwa ne sannan kuma a ce to mujahidai wane ne wane ne haka aka raba to dan wannan shine dan abin da ake dan sa babanci wanda kuma wannan baka cewa wannan ijtihadat ne wanda ba zai taba wani tsari na mulki ba sai dai in ka so kalkat ina fatan fahimta watakila maka ce tsarin Umar zai fi kusa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ta wata fuskar za ka yi na ba da wani respect da girmamawa sosai ga waɗanda suke wani bajinta a cikin addini ina fatan fahimta shi kuma abubakar za ka yi kafa mai hujja ta wani ɓangaren kuma shi da ta yi na ce yana ba da annabi yana ba da dukiya ga waɗanda ma ba su ya fi so da kaza kaza alhalin ibautan da imaninsu ba ga aka mai imani to shi sa irin wannan ba ka iya cewa ga wanda ya fi insha Allah ta'ala na to ka na mene la yasawi qa'idun ulul darari eh la yasawi minkum man anfaqa min qalbatihi wakatala ulaika a azamu darajatan shi fa abubakar cewa a can wajen Allah ne wannan abu yawa kowa a bashir ibn na'am eh islamic law eh na'am yawa to ka zo ka zo wajen shi ne na ce ya zo wajen shi idan da kai ne za ka yi tarihin kaga su wani islami law suna kallon dokoki ne da shari'o'i da haka shi za ka ji sunan umar na yawan zuwa da yawa a ciki ko ba ma daɗewa ba amma shi umar da abokai za ka yi tarihi ta nahiya ɓangaren imani to kuma ba za ka haɗa mulkin abubakar da umar ba ina fatan fahimta don ruɗan da aka samu a duniya sai na umar ne allah sai na abubakar allah ce muke aka warga wacce wannan ruɗani ɗin ɓangaren addini babu shakka yana ƙarfi sosai a zamanin sai na abubakar ko sai fiye da samun sai na umar in ka kalli ta wata ta nahiya amma in ka kalli dokoki lokacin sai na abubakar mutum mutum miliyan ne musulmi a lokacin maka ne da madina galiban madina ma aka taru ka fahimta sai wasu kasashe da aka fara ci yaƙi a lokacin wanda suka yi rinda aka dawo da su to amma ƙasar da aka ce an fara ci da yaƙi a lokacin ba a gama ba shine ƙasar rom an je lokacin an yaƙin yarmuk ma akwai na ƙarshe shi yaƙin yarmuk wanda shi ma an sha wuya a lokacin amma da an ci nasara a ƙarshe sai yaƙin faris da aka fara shi ma nan iran kenan da iraki a lokacin shi ma an fara ba a gama ba abubakar da su in kaga kenan nitaq na gwamnatin musulunci a lokacin bai da yawa sannan kuma wanda ke zamanin abubakar mafi sahabbai ne sai manya mai tabi'a da suka zo wani lokacin amma lokacin umar fa garuruwan musulunci sun faɗaɗa da yawa ka gane sai da mutane da yawa sai wanda sababbin musulunta ne sai wani cases da yawa sun taso da yawa waɗanda ba su taɓa taso a zamanin sai na abubakar ba kuma suna buƙatar hukunci a lokacin to Allah ya sa akwai sabai a lokacin sai gaba da hukunci wasu akwai nasoshi a ciki su bada nasi wasu kuma sai su ijtihadi daga kansu sai su ga fata wasu akan wani abuwa din shi sa ga lodin yayawa a dokokin sun yawa da haka ake yawan reference da shi wancan lokaci din ina fata ka fance wannan abu ba wai saboda mulkin Umar ya kona bane kaji sina yadda abin yake kenan Allah sa mu dace wa alaikumus salam na'am sallallahu na'am
gaskiya gaskiya ne a inda
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
kuma bayan shi a da suke da magudawa ta sau da na je sai ina tambayin suna wanda ya ce wata ta ce suna da rabita wanda ya ce suna shi fada turka shi ko kan wani yaro eh sunan yaron ne na abdullahi komai ne abdullahi ta fa eh ko sai wani mai tuku da ke gudu sai na ce to ni suna suna na usman ta sai na ce sai na ba da tarihi brief history na sai na usman mm don haka babana ya ga kyawun halayen eh usman da ya samu sai a yi koyi mm idan mai mai mai samu labarin kuɗi kuɗi idan haka kowa sai ba shi a samun da ka je ka kawo wani tarihin sunan ka da inda ya samu asali eh Allah malam akwai wani yaro ana ce mishi jawadi yaron ɗan shi a min da biya wasu amma sabida wannan asali ne ne ne shi
daidai da shi a don yana kwata-kwata sabida sun zauna ba su san kowa suwa ne ko za a wata tara su ko ya musu hayaniya fareti wake-wake yawa shi dan adana ba na sada wani dan haraka din nan yamma sai ba su sai suka rika ko suwa ya samu ba amma da ya zo muku na ba su na nuna musu su je su nemo ko suwa ya wannan eh kaga dai mun yi ba su zo su yi koyi cewa an koyar da su karatu eh wannan nake kira da mutane ba wai sai mutum yana da ilimi haka ne wannan maganar Ah, sun kulle da za ka yi ko ya yi da mai sai san samu in Gas- dai ba mutum san cewa Allah ya rubuta mai da cewa in suna jin ko suwa ya wani san samu wallahi za su za su dauka shi ne magana da ke faruwa shi ne ita da'awa zuwa ga addini kowa na da abin da zai iya ne kuma ita wannan da'awa tana kan kowa da'awa zuwa ga addini tana kan kowa ne na sha faɗi wannan abu ba kan malamai da'awa take kawai ba amma abin ta kuka abin da ke ta hau- tafiyar hawainiya shi ne malamai aka bari kawai su ne mutane su masu kuɗi suna ganin ban da su a cikin harkar da'awa da wanda ya zo musulunta sai da yana batsar ta ce to aje a samu dan usas din nan ko abin nan haka ko ba haka ba shi kuma na usa su kalmar shahada zai ibara sai ba- bayanin farlan alwala da na wankan janaba da wanka ko ba haka ba amma bai da ɗakin da zai aje wannan da yi musulunta mai an rejected din shi a family bai da kaza da kaza bai iya gina makaranta kaga matsala kenan su kuma yan boko suna kallon "Ah, eh, to su ustaz ne dai su ne kaga mu ba- wannan hayaniya ba mu shiga cikin ta ba yusi kowa ya koma ne kawai su ustaz aka bi da rikicin da su malam amma kamar yanzu malayin da malam jamfalai ku duba wannan abin simple mathematics ya ya ya akalla ya ce ko da bayanin shi Usman ne ga yanda abin yake ya canza musu wallahi da yawa nake ga muku aje mu yi bayani a muslim je ne ko a shekar je mu karatu a muslim cewa yan bid'a na duk da kuke gani akwai arna kafirai a cikin saboda idoni da ke ciki akwai wanda kuma a ciki suna rike da sunan aqida amma ba arna bane jahilai ne yan al'ada muke ce da wa'in abuwa a kin shi'a akwai su akwai manyan kafaran akwai kuma wanda suke yan abiyar rima ne waɗanda ba su ma san me suke a cikin wannan abun ba a cikin ɗariƙa akwai su a cikin duk wata aƙida akwai su ina fata mun fahimta to amma da an tasa yin abin nan je- duk ku sauraka su musun da muka yi mako jeran alamis din nan duk wani aka ranga karanta mana tatsuniya dan Allah san da kuke zuwa wa'azin turmi ka taba jin labarin wani sahabi tun da ake wa'azin turmi da muke zuwa ban taɓa jin tarihin wani sahabi ba kun fahimta amma mun san tarihin fahamul wahabi ka san fahamul wahabi to wani maganin karatu ne na aljanu kai mu ba mutanen musu Allah kyauta ba eh za a ce maka ga yadda aka samu ga kaza kaza kaza za a kawo maka tarihin fir'auna za a kawo maka tarihin wata mata ta da, da, da inyasi ya jefa takalmi ya je kashe ta wane ne duka wa'annan amma ba ka tarihin abubakar umar usman batalha da suwa ba wa'annan tarihin haka malaman bida da suka bamu shiru in ban da Allah ka malaman suna irin su malam abakar gumi irin su da izalatul bid'a wa iqamatu sunna aka fara wayewa su Jafar su Albani suka kafa suka kasa kasai wallahi ba a san wannan abun ba gaba da wanda suka sani tsiraru ne malamai daga ci su kuma kowa ya koma zauri ya rike hannu sai an zo sai ka zo a gaya maka in an zo aka karanta maka ma babu sharhi babu bayani ya sai a baka da kwakwalwarka sai abin da ka ansa gaskiya ne abin da malam usman jamfalin faɗa shi ne lalle a ringa karantarwa a ringa a islamiyu da wuraren da awa da rubuce-rubuce kaf ku ba fagen a haka nan a twitter ne a wannan facebook ne a ina ne a rinka rubuce wata ana aikawa da shi ana abin nan kanta attacking kenan ka a su kaɗai suna wani abuwa suna abin nan ƙauyuka an gaba nan to matsalar wasu in ka ce za ka je ƙauye ina kake da mota zuwa ina 'yan sandan da su raka ka da motoci ina fatan fahimta saboda ka samu tsaro tun da duniya ta rikice yanzu kana buƙatar samun aminci duk babu wayan abubuwa din duk sun rike Allah da shi kyauta kuma duk da an magana aljanna Allah samu gane wani sai ce amin yaro amin yaro to kawo kuɗi ga hanyar annabi sai ce ha kuɗi na aljihuna akwai turka akwai turka turka a cikin lamarin Allah samu dace in mai mulki ne ka samu sai ce a mu ba ma san bakin jini kaga muka aka gamu a cikin ku za a ce muna da bangare na fata kun fahimci wannan abun amma yana son kura ka zai zo har masallacin ko ba dan ba zai ce yana ba ka a ce yana da bangare ba Allah kyauta اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله